أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yau alhamis goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyar muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci musamman a cikin wannan wata mai albarka ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci babban masallaci da yake cikin jami'a mallakar jihar Gombe, Gombe State University. Muna karatu a yammacin wannan wata na kowace rana a muna karatun Alƙur'ani mai girma. Muna karatu a cikin suratul Kahfi a karatutukan da suka wuce. Mun zo ƙarshen suratul Kahfi a darasin da ya gabata. Insha Allah yau kuma za mu tashi suratul Maryam, sura da take biye da suratul Kahfi. muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya bamu nasara ya bamu dacewa kafin shiga karatu an turo tambayoyi wannan bayan yayi sallama yace shin ya halatta ga matar da take ta kaba ta je banki ta ciro kudin ta ciro kudin da aka tura da aka turo mata a daidai lokacin da take cikin a take cikin yana so ce matsanancin rayuwa kuma ba ta da atm card ba check balle ta aika a ciro mata banki kuma dole sai sun ganta kafin su ba ta atm a kafin su ba ta atm card ko check da ya kamata in za a turo sai a turo wa wani muharraminta ko wanta ko kaninta sai ya ciro ya kawo mata gida akwai damar yin haka akwai damar wanda zai turo kudin ya turo wa ko ɗanta ko wanta ko kaninta wadda shi kuma zai ciro ya kawo mata gida to muddin akwai wannan damar to bai halatta ta fita ba akwai wannan dama din don haka bai halatta mata mai takaba ta fita ta je banki don ciro kuɗi ba don ba ta da atm card ba ta da check mai turo kuɗi kuma koda an turo kuɗinta a an turo account ɗinta ita ɗin ma za ta iya tura shi tana zaune a gida zuwa ga account ɗin wanda zai ciro mata ya kawo mata yawa saboda haka bai halatta gare ta ba yawanci ana sakaci da maganan takaba ka ga mace mijinta ya rasu ta koma university tana karatu dole sai ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta koma hatta ko da aikin gwamnati take yi ya kamata ta roƙi ma'aikatar da take aiki a gurin a rubuta a rubuce ƙa'ida ce ta addinin musulunci umarni ne daga alƙur'ani maganar Allah nassi wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai ta yi kwana saba'in wato bayan wata biyu wato ma'ana wata hudu da kwana goma kafin a ce ta fita malamai suka ce fitar mace mai takaba daga gidanta ba dalili haramun ne haramcin yana matukar tsanani in har bayan magariba ya yi sama daga kwata-kwata sai da in an ɗauke ta an wato ba ta cikin hayyacinta saboda rashin lafiya a kai ta asibiti to nan ya halatta amma duk abin da akwai wanda zai iya wakiltanta wajen yinsa to bai halatta gare ta ta fita ba wallahu ta'ala alam don haka lazimta kuma ba wani maganar ko ta yi kwana arba'in tana ta kaba ko makamancin haka mata tana ta kaba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon ido ya kama ta mai tsanani malamai masana lafiya wancan lokaci suka ba ta kwalli suka ce ta shafa a lokacin mata suka shigo da kwallin suka kawo mata sai ta ce kai kafin ta shafa kwalli tunda an ce mace mai ta kaba ba ta shafa kwalli amma wannan magani ne a je a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ta jima tana ta kaba saura karisawa da aka zo aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da idonsa yayi ja saboda bacin rai fiskarsa ta canja yace kun manta ne kanat ihdakunna dayan ku da ta kasance a jahiliya in mijinta ya rasu za a watsar da ita ba a mu'amalantanta abinci ma zuwa za a yi kawai tana kulle a daki sai ta shekara guda abinci ma sai da ya aje a bakin kofar kawai a tafi da wuri ita za ta miƙo hannu ko a tura mata ta ƙasa ko a sa ta saman ƙofa ya shigo ko ta saman ɗaki ya shigo ciki ta karɓa a nan za ta yi bayan gida a nan za ta yi kaza ba tsaye ba komai sai ta shekara guda sai ta zamanto kamar wani tsuntsu wanda ake kyamansa amma don kawai wata hudu da kwana goma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka maimaitawa wata hudu da kwana goma shine ba za ku jure ba akan fa mace wai ta shafa kwalli na magani yake wannan tsawon kamar sai kaga an kawo ta fatawa wa in mace tayi 40 sai a ce tayi 40 ta fita 40 wannan babu dalili a cikin addinin Allah mace wata hudu da kwana goma ne haka Allah ya faɗa da nassin alqur'ani don haka ba za ta je banki ciran kuɗi ba sai a juya wannan kuɗin ya koma account din wani ko ɗanta ko wanta wani muharraminta wanda zai ciro kuɗin ya kawo mata gida wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama ya ce tambayarsa tambayoyinsa guda biyu na ɗaya ya ce ya halatta mutum ya yi sallar nafila bayan ya yi shafa'i da wutiri ya halatta idan mutum ya yi shafa'i da wutiri a farkon dare sai kuma ya farka da daddare ya ji cewa yana so ya ƙara nafilfili ya halatta gare shi zai ta yin nafilfili amma ba zai maimaita kuma wutiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a wutiri biyu a dare daya don haka amma zai iya ta yin nafila ya riga ya yi wuturi a farkon dare bai hana ya yi nafilfili ƙari a kan waɗanda ya yi kafin ya yi wuturi ba amma ba zai sake maimaita wuturi ba wallawa alam tambayarsa ta biyu ya ce sun yi shugabanci na wata ƙungiya sama da shekaru shida yanzu amma a lokacin da suka jagoranci a lokacin da suka yi jagoranci yace sun ɗauki wani kuɗi wanda sun ɗauki wani kuɗi wanda ba haƙƙinsu ba ba haƙƙinsu ba ne tun bayan lokacin yace yake nadama yawa tun lokacin da ya gama wato tenuwan yake nadama tun lokacin da ya gama kashe kuɗin kai yake nadama ya fara nadama gashi har yanzu har zuwa yau Allah bai sa ya samu kudin a dunkule masu yawa da zai mayarwa asusun kungiyar ba yana nema malam ya bashi shawari yadda zai yadda zai shine zai rinka bayarwa da kadan kadan yawa zai rinka sawa da kadan kadan har ya gama biya don haka kudi ne wanda yake na kungiya ba wanda yake yafe wannan kudin in ya je gaban Allah za a tambaye shi za a ɗiba daga cikin ladansa in ladansa bai kai ya biya ƙungiyar ba za a ɗebo daga zunuban masu ita a loda masu maimakon tafiya aljanna sai tafiya wuta Allah ya kiyaye da haka bai da wani kofa na wani abu illa ya rinka biya da kaɗan kaɗan dama ba mamaki ba zai samu a dungule ba wataƙila ba shi da halin samu a dungule da haka sai rinka biya da kaɗan kaɗan har tsawon lokacin da zai gama biyansu ya tabbata ya gama biya ko kobo ɗaya ba da wani wanda zai iya yafewa wallahu ta'ala alam shine shawarin da ake bayarwa wannan yace bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace yana yace shawari yake nema yace shine babban yaro a gurin mahaifinsu shine babban da a gurin mahaifinsu kuma yanzu haka yana matakin aji uku ya rubuta 300 level a jami'a ya ce mahaifinsa ya kashe makudan kuɗi wurin ganin ya yi karatun boko domin duk ya ce domin duk primary school da ya yi eh? duk private okay ya ce duk private school ya yi amma ba duk private school yayi yace amma babansa bai to gane wannan rubutun yace duk primary duk private school yayi amma babana bai mayar eh okay mana babansa bai mayar da ni bai mayar da hankali ok babansa bai mayar da hankali wurin ganin na yi karatun islamiyya ba mana ya yi ta yin private school na boko babansa yana kashe makudan kudi kamar yadda ya rubuta amma bai mai da hankali wajen ya yi karatun islamiyya ba wanda kuma shi ne burinsa shi yanzu kuma ya hana shi sana'ar hannu balle ya samu balle ya samu kuɗin ɗaukar nauyin karatun islami karatun islamiyya shine yake neman shawaran malam yaya zai yace wallahi malam a kanne na ko farillan alwala wasu sani ba balle tsarki a shine nake neman shawari nake neman shawar nake neman shawaran malam kafin lokaci ya ya kure okay amma kuma bai okay shawaran malam tun kafin lokacin ya kure ne ba magana aure wato yana neman shawari tun kafin lokaci ya kure wannan yana daga cikin hatsarin da wasu daga cikin bayin Allah suke ciki wasu musulmai ne kawai sunansu musulmai amma ba su da kishin kansu ma balle 'ya'yansu inda ta bangaren addini ne zai ta kashe makudan kuɗi a kansa da rayuwarsa amma ba ruwansa da addini matarsa bai damu da addininta ba iyalansa gaba ɗaya bai damu sun san addini ko ba su sani ba sun iya alwala ko ba su iya alwala ba Allah da ya hore masa dukiya ta ta ta rayuwa yana da gida yana da komai na rayuwa amma ba ruwansa da addini akwai da yawa irin wannan a cikin al'ummar musulmai amma shi musulmi ne hakanan kuma zai sa ƴaƴansa harka ce kawai ta boko saboda ita ce yake ganin duniya ake samu ita kuma duniya yadda Allah ya raba ta haka za a same ta komin yadda mutum yayi amma lahira sai mutum yayi aiki haka sai ga mutum ya bar ƴaƴansa ba su san addini musulunci ba ba su san alwala ba ba su san tsarki ba da yawa akan zo ɗalibai a jami'an nan wasu ma za ka samu islamic studies suka zo suke yi amma mutum ya karanta fatiha yadda allah ya ce a karanta yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba sa iyawa wasu saboda haka wannan ba karamin hatsari ba ne iyaye suna mai da hankali ga abubuwa na rayuwar duniya kawai waɗannan 'ya'yan su ne za su cakwami kaga yanzu ya turo tambaya tun ana raye a duniya kuma shi ma ya ce mai shawari tun lokacin lokaci ya ƙure ranar tashin alƙiyama 'ya'yan da iyayensu ba su sa su akan harkar addini ba har suka girma suka tashi a karkace to to za su zo su cakomo ƴaƴan a gaban za su cakomo iyayen a gaban Allah domin Allah ya ce thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun sannan ku sani ranar tashin alkiyama za ku yi kusuma da ku da junanku ƴaƴa za su yi kusuma da iyaye saboda iyayen ba su ɗora su akan daidai ba mata za su yi kusuma da mazaje saboda ba a ɗora su akan daidai ba iyayu za su yi kusuma da ƙanne saboda wani zalunci da ya faru a tsakaninsu saboda ka summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk da da ka gani akan haife shi akan sanin Allah da tauhidi da tsari ne kyau karkacewansa yakan faru ne gurin iyayensa iyayen ɗa sai su mai da shi ba yahude sai ya tashi cikin yahudanci ko su mai da shi ba nasare ya tashi cikin nasaranci ko su mai da shi ba majuse ya tashi cikin majusanci ko makamancin haka don haka a ji tsoron Allah a cikin yaya a ɗora su akan tauhidi da sanin Allah da alƙur'ani abinda Allah ya raba za su samu a duniya kuma wannan ba dabarar uba bane yawa kawai aikinsa shine yayi abin da ya dace ya'ya su san qur'ani su san addini yadda in ya rasu za su masa addu'a amma in ya rasu ya bar su kawai suna da mukamai don sun yi boko suna da kaza amma ba su san addu'a wa babansu ba bai bar komai ba yayi asara idza ma tabnu adam in qata amaluhu in ma shi mai aikin ne to sai kaga mutane da yawa sun tara duk abun jin daɗi Allah ya ba su amma ba su damu da Allah ba ba sa godewa Allah ta hanyar tarbiyyantar da 'ya'yansu tarbiyya ta addini kuma 'ya'yan nan in ba an ɗora su akan addini ba ko da uban mai addini ne in fa ya tafi lahira in har su ne da laifi 'ya'yan kenan to suna guri daban shi yana guri daban in shi ne da laifi bai zuwa aljanna sai in an tambayi haƙƙinsu walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani alhaqana bihim dhurriyyatuhum waɗanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su akan imani za mu riskar da su da zuriyarsu ranar tashin alkiyama amma waɗanda suka zaɓi wani abu daban to wannan kuma wani abu ne daban don haka a ji tsoron Allah cikin wannan shawari kawai shine ba wai sai da kuɗi ake karatun addinin musulunci ba za ka iya samun malaman da za su koyar da kai addinin musulunci cikin sauƙi ko a anguwarku ko a gari ɗin dole ne ka koyi addinin musulunci wannan ba haƙƙin uba ba ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma haƙƙi ne a yi biyayya wa iyaye amma haƙƙin sanin Allah in suka ce ba za su ɗora ɗa a kan sanin Allah ba dole ya yi jayayya da su ya kauce musu domin ba haƙƙinsu ba ne wannan ya fita daga alhurmansu saboda haka wajibi ne ka koyi addinin musulunci ba sai da kuɗi ba yawa ka samu lokaci mahaifi bai isa ya hana a je a san Allah ba domin shi ma Allah ne ya halicce shi kuma don ya san Allah aka halicce shi yau to wannan shine amma za ka masa biyayya a dukkan sauran abubuwa amma ban da wannan wannan haƙƙin Allah ne don haka dole a je a san addinin musulunci ga malamai nan da yawa a cikin jami'a ma za ka samu wanda za su karantar da kai alƙur'ani akwai mahaddata alƙur'ani da yawa matasa daga faculties daban-daban departments daban-daban waɗanda za su iya karantar da kai alƙur'ani akwai masana fiqihu hadisi da sauransu a cikin matasa 'yan jami'a 'yan uwanka ka samu irin wannan ku samu lokaci sai ka koyi karatun addini kar lokaci ya ƙure kamar yadda ka faɗa wallahu ta'ala a'lam za mu ci gaba da karatu insha Allah surat Maryam kafin mu shiga suran a baya kamar yadda aka saba mun karanta suratul kafi tun daga farkon sura din mun ga irin yadda Allah subhanahu wataala ya ba ya bude sura din da godiya ga Allah subhanahu wataala sannan kuma da tabbatar da matsayi na alqur'ani da kuma albishir wa muminai da cewa suna da lada mai girma a gurin Allah shine lada mai kyau shiga aljanna sannan Allah subhanahu wataala ya tafi da maganan kissar ashabul kahfi waɗannan matasa musulmai ne sarkin da suka fito a zamaninsa shi ma musulmi ne amma sarkin da suka shiga kogo a zamaninsa da kayanus shi kuma kafiri ne da haka ba su da alaƙa da wani addini sai musulunci su waɗannan matasa akan riko da musulunci da imani ne suka gudu suka shiga kogo an karanta a baya irin tarihinsu da yadda Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta musu a cikin wannan kogo da suka shiga a cikin surar mun karanta yadda Allah ya buga misalin rayuwar duniya ya buga misalin kai mutane guda biyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ɗayan mumini ɗayan kafiri kafiri yana alfahari da abun duniya bai san Allah ke bayarwa kuma Allah ke karɓa ba mumini kuma yana tabbatar da cewa rayuwa da samu da rashi gaba ɗaya a hannun Allah suke a rayuwar duniya Allah ya buga misali da rayuwar duniya rayuwar duniya kamar yadda ya buga misali da wasu ayoyi yadda rayuwar duniya take nan da nan kamar zubo da ruwan sama ne a ce an yi rani an yi damuna sannan mun ga cewa Allah ya tabbatar a cikin suran za a ba wa kowa littafinsa za a ajiye littafi masu laifi za su yi bakin ciki da abin da yake cikin littafin saboda sun ga littafin bai bar komai ba sai da ya rubuta Allah yana tabbatar da gajiyawan dukkan abin da aka rika koma bayan sa ababen bauta tun daga iblis wadda Allah yake mamakin bani adam da suke rikan iblis abun biyayya har ma suna bauta masa ko suna bin umarnin da ya musu alhali babu su da abokin gaba kamar sa Allah yana mamakin wannan Allah subhanahu wata'ala yana ba da labarin yanayin tashin alkiyama da kuma yadda zai nemi a kira waɗanda aka bauta wa koma bayansa aka haɗa shi da su duka wannan an karanta a cikin sura da yadda Allah ke sarrafa misalai a cikin alkur'ani domin mutane su gane Allah shine Allah Allah subhanahu wataala yayi bayani shi Allah shine a mai gafara kuma shine ma'abucin rahama ga bayinsa Allah ya buga misalai da alƙaryu da suka wuce waɗanda suka kauce wa addinin Allah Allah ya halakar da su Allah subhanahu wataala ya buga misali da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya yi doguwar tafiya lokacin da ya ce ba mai ilimi kamansa yake gaya wa bani isra'il Allah ya nuna masa akwai mai ilimi a guri kaza da guri kaza majma al-bahrain shine khadur an tabbatar a cikin ayoyin da aka karanta annabi khadur annabin Allah ne bayi da wani abu wanda ya sani ta hanyar wai sanin bangaren ilimin Allah da Allah yake warewa wasu ko waliyai ko salihai wannan ba gaskiya bane ayoyin sun tabbatar da cewa shi annabin Allah ne kuma ya san abin da ya sani ne na ilimi wanda ta hanyar wahayi wadda ba a yi wa annabi Musa wahayin wannan ilimin ba wannan annabin Allah ne wannan ma annabin Allah ne dukkan dalilai da hujjoji da suke tabbatar da khadir annabin Allah ne an karanta su a lokacin da ake karanta waɗannan ayoyin Allah ya bada misali wato bayani akan zilqarnaini wadda aka wuce da kissansa sakamakon tambayoyi da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da shi Allah ya ba su bayani daidai sama ma da yadda suke tsammani sannan mun ji yadda zulkarnaini ya kasance mai yawan tafiya kuma cikin sauki ya zagaye duniya ko ina da ko ina ya bude garuruwa daban-daban mutane sun musulunta sannan shine ya gina gini tsakanin yajuju da majuj da kuma duniyan da mu mutane muke rayuwa duk da cewa su ma ya'juj wa majuj ƴaƴan annabi adam amma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama rushewan wannan gini din da zai faru ya'juj wa majuj su samu shigowa wannan bangare namu su yi ta ta'adi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da zai faru dab da tashin alkiyama wannan sune abubuwa da muka karanta Allah ya cike suran da tunatar da mutane cewa yadda Allah ya bada bayani na ilimi a baya to Allah kalmominsa ba sa karewa kalmominsa kuma cike suke da gaskiya da kuma adalci inda za a tara ruwan duniya ya zama tawada alƙaluman duniya bishiyoyin duniya a fere alƙaluma daga jikin kowace bishiya a rinka rubutawa Allah yana faɗa sai waɗannan abubuwa sun kare kalmomin Allah ba su kare ba don haka in kafirai suna jin za su rinka tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah kuma yana shirye zai rinka bada ansa komin tambayar da suka zo da ita Allah zai bada ansa kuma kalmomin Allah cike suke da gaskiya da kuma adalci in sun ji cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa wahayi ya gaya musu suna da musu to su musa a gani sannan daga ƙarshe Allah ya tabbatar da cewa duk abin da ka gaya musu ina ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar musu da cewa kai mutum ne ba wai kai wani abu ne daban yasa ka san abin da ba su sani ba ko ka san ilimin da aka yi shi tun shekaru dubbai kafin a halicce ka ba a kai mutum ne amma bambanci shine wahayi ake maka Allah shi ya ma wahayin abin da ka ba su labari don ka su yi imani su gane Allah shine Allah wannan shine abin da surar ta kasance ta cika da shi da kuma tabbatar da duk wanda yake son a karbi aikinsa ya yi aiki domin Allah ikhlas sannan a yi aiki bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune yawanci darussa da aka karanta a cikin suratul kafi yanzu sai mu shiga suratul maryam wadda insha Allah ta'ala za mu fara muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد مثل رحمة ربك ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن دعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا na'am Allah subhanahu wata'ala wannan surat Maryam an mata lakabi da surat Maryam saboda ambaton tarihin Maryam mahaifiyar Annabi Isa da aka yi Allah subhanahu wata'ala yi a cikin wannan sura sannan wannan sura ce wadda ta kunshi tarihin wata usra wato wasu jama'a wadda Allah ya albarka cikin zuriyarsu annabawa da salihan bayi suka taru a cikin zuriyar haka Allah subhanahu wata'ala ke buga misalai da su bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain sad Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa malamai suna muhawala wajen fassara su amma abin da suka yi ijma'i suka tafi rinjayen malamai shine kawai a basu babu wanda ya san haƙiƙanin abin da suke nufi yana ƙara tabbatar da mu'jizan alƙur'ani duk inda mutum ya kai ya kawo to akwai abin da ya gagare shi a cikin alƙur'ani shine alkur'ani shi gagarau in kaga an bude sura da waɗannan harufa to babban abun da za a ambata bayan an kira waɗannan harufa abu ne na ban mamaki na farko ko ya zamanto za a yi magana akan alkur'ani saboda girman sha'anin alkur'ani Allah yakan bude surori da huruful muqatta'a waɗannan harufa din sannan sai ya ci gaba da bayani akan alkur'ani ko kuma ka samu za a yi magana ne akan tauhidi na magana akan alkur'ani kamar yadda ya faru a suratul baqara alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi akwai surori daban-daban kamar suratul a'raf duka an ambaci alkur'ani kamar suratul yunus duka suratul hud makamantan haka amma wani guri Allah subhanahu wataala yakan bude wasu surorin da huruful muqatta'a babban abin da zai biyo baya shine mafi girman sha'ani shine haƙƙin Allah tauhidi kenan kamar yadda ya faru a surati ali imrana da yace alif lam mim sai yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum anan wato a surati surati al-baqara ya kila magana akan alqur'ani bayan huruful muqatta'a a surati ali imrana ya kila tauhidi da sauran surori irin surat al-araf ya kira magana akan alkur'ani da sauran wasu surori to anan kuma da ya kira huruful muqatta'a to sai fara magana akan wani abu na ban mamaki wanda ya saba da al'adan dan adam shine a ce mutum ya tsufa tukub matarsa ma ta tsufa tukub sannan kuma a ce sun aihu wani a bisa ɗabi'ar ɗan adam ba a samun haka ko kuma a samu wanda an haife shi ba tare da mahaifi ba sai mahaifiya kaɗai wannan a ɗabi'ar ɗan adam ba a ma samun haka shi kan kwata-kwata gwanda ma na tsofaffi in an samu ana iya samu amma a ce mata kawai namiji bai taɓa-taɓa jikinta ba amma ta aihu ita kaɗai wani al'amari ne mai girman sha'ani to saboda Allah zai ambaci wannan abubuwan to sai ya bude da huruful muqatta ya bude da huruful muqatta sai ce zikru rahmati rabbika abadahu zakariya ma'ana ambaci rahamar ubangijinka da yayi ta akan bawansa zakariya shine zikru rahmati rabbika abadahu zakariya bi ma'ana ambata musu rahamar ubangijinka da yayi ta akan bawansa annabi zakariya annabi zakariya alaihi salam ya samu baiwa da yawa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala izna da rabbahu nida'an khafiya lokacin da annabi zakariya ya kila ubangijinsa yana mai addu'a nida'an khafiya wato kila ɓoyayye abinda ya sa ya ɓoye kila saboda ya ga ya riga ya tsufa in mutane suka je yana addu'a tsoho tukub ya tsufa annabin Allah dattijo sannan kuma matarsa ta tsufa ta kai shekaru dattijiya to anan idan wani ya ji shi yana cewa ya Allah ba ni aihuwa to mutane za su rinka mamaki sai kai kaga har yanzu wannan neman aihuwa yake to shi yasa sai ya zama nida'an khafiya malamai suka ce daga cikin hikimar boye addu'an da ya dage yana yi amma boye saboda kawai ya san ubangiji ya san ba gazawa cikin ya roƙi da a wannan lokacin kuma ubangiji ya san buƙatarsa don kawai sai ci gaba da gaya wa Allah ba wanda ya sani da yawa wani sa'i ba sai ka bayyana wa mutane abu kaza ya dame ni abu kaza ina so ina so in samu kaza ina so in samu kaza ƙarshen ta ma in kai rashin sa'a ka samu wani yana hasada zai iya kashe dare yana cewa Allah karka bashi Allah ya sauki to ka gwanda kawai kai shiru ka boye kai ta gaya wa Allah duk yadda ake ganin wahalan samuwar abun a gurin Allah mai sauki ne kai kuma ka kama sauki so daga Allah kake gaya wa don haka sai ka ɓoye ka ci gaba da gaya wa Allah dare da rana safiya da maraice to shi yasa annabi zakariya ya ɓoye qala yace rabbi ya ubangiji inni wa hana al'azmu minni ya Allah ni kashina ya riga ya rauni don tsufa ya riga ya shiga jikina na riga na tsufa wasu malamai suka tabbatar da ya haura shekara 120 a wannan lokaci washta'ala ra'su shayba sannan gashi na ko ina fari ne kayina saboda haka na riga na tsufa tukub walam akun bi du'aika rabbi shaqiya amma duk da haka ni game da kiranka ya Allah bana tsaye bai tsammani kuma ni ba mai kyamar kiranka bane bana gajiyawa in dai in gaya ma bukata ta ne shi da kansa ya faɗi ya tsufa abin da yake roƙo din yawanci dattijai ba sa roƙon wannan don sun ɗauka cewa su riga sun tsuwa sun wuce aihuwa to amma sai ke gaya wa Allah walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ya ubangiji ina roƙonka don haka a bani wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i kuma ni ya Allah ina jin tsoron wato dangi na ƴaƴa da dangi da sauransu wanda suke bayana in na tafi a matsayin ni annabinka ne ya Allah to ina jin tsoron idan suka zo su kuma baya karo shaidan ya zo babu wani mai nusarwa a cikin dangi din ko da akwai annabawa a gari bai kai kusacin su a ce yana cikin dangin ba tunda ni gashi nan ni annabi ne duk dangi na sun san ni annabi ne amma ya ka dauke ni ban ga wani annabi kuma a cikin dangi na ba to ina roƙonka ya Allah ina jin tsoron bayana cikin dangi na kada zama ba annabi a cikin su shaidan ya rinjaye su su kama wani abu ba daidai ba da haka inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira matata kuma gashi bayan tsufa da tayi sannan kuma ta kasance aqiran wato ba ta aihuwa la talid bi ma'ana ba ta aihuwa fa habli min ladunka waliya amma duk da haka ya Allah ina roƙonka fa habli ka bani kyauta min ladunka ai min indika daga gurinka waliyan majibinci majibinci wanda yake yarisu ne wanda zai gaje ni anan ba yana nufin gadon dukiya ba annabawa ba sa maganan gadon dukiya balle annabi zakariya alaihi salam abin da yake bukata a nan ya ni wanda zai gaje ni a bangaren annabta wa ya min ali yaqub kuma zai gaji zuriyan gidan annabi yaqub domin zakariya daga can zuriyan yake don haka ya Allah ina roƙonka wanda zai gaji annabtan gidan annabi yaqub domin ƴaƴan annabi yaqub da yawan su annabawa ne su annabi yusuf duk ƴaƴansa annabawa ne yawancin su zuriyar annabi ibrahim ne annabi ibrahim kuma zuriyarsa yawanci annabawa ne shi yasa annabi yusuf annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah jikan khalilur rahman shine annabi ibrahim dan babba kenan babba dan babba haka malamai suke masa kilabi saboda haka shi annabin Allah ne dan annabin Allah dan dan annabin Allah dan khalilur rahman to kaga ya kure kenan inda karewan tushe ne to nan anan aka kare to shine annabi a zakariya yake roƙon Allah a bashi wanda zai gaje shi gado wajen annabta ba gado wajen dukiya ba waj'alhu rabbi radiya kuma wanda zaka bani ya Allah ka sanya shi zaman to yarjejje a gurinka ba na son kawai kowane irin da a a da wanda yake kai yarda da shi malamai suka ce wannan yarisu ni din ba yana nufin ya gaji dukiya ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innana ma'ashiral anbiya ko anna ma'asharal anbiya la nuras ma taraknahu fa huwa sadaqa mu taron annabawa duk inda kaga annabi to in ya rasu ba a raba gadon in dai annabin Allah ne annabin Allah in ya rasu duk abin da ya bari a baya rabawa ake sadaka kawai kowa ya samu ba tare danginsa ake a raba musu gado ba in dai annabi ne sai kawai a raba abin da suka bari sadaka gadon annabawa shine ilimi da annabta a lokacin da ake annabta annabawa suna burin ‘ya'yansu su gaje su ta hanyar annabta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud sai annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud ba ya gaje shi wajen dukiya da tarun gidaje da tarun dukiya ba a'a ya gaje shi wajen annabta domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma ilma anan nubuwatan Allah ya ba su annabta to don haka annabi Suleiman ya gaji annabi Dawud ne wajen annabta to shi ma annabi Zakariya yana roƙon a bashi ɗa ne wanda zai gaje shi wajen annabta domin inda gadon da yake nufi gadon dukiya ne to su annaba ba a gadan su ba a gadan dukiyar su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hadisin da malamai suka tabbatar ingantacce anan annabi Zakariya shi almajirin Imrana ne Imrana kuma shi mijin hamnatu ne hannatu kuma ita ce mahaifiyar maryam maryam kuma ita ce mahaifiyar annabi isa to annabi zakariya abin da ya kai shi ga kwaɗayin har ya tsaya yana roƙon ɗa shine abin da ya gani daga maryam lokacin da hannatu mahaifiyar annabi isa hannatu mahaifiyar wato kakar annabi isa mahaifiyar maryam ta samu ciki lokacin da ta samu juna mijinta shine imrana sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa ta ji cewa tana da juna to sai take roƙon Allah rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim Allah ya bada labarin su da tarihin su da shi Zakariya din a cikin surati Ali Imran cewa ita Hannatu dake matar kirki ce mijinta mutumin kirki ne salihin bawa almajiransa ne su zakariya daga cikin almajiran nasa aka nada annabi zakariya ya zama annabin Allah da haka lokacin da ya rasu mahaifiyar tana addu'a tana cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara wannan shine abin da ake so iyaye in sun ji suna da juna su ringa cewa Allah ka famu zuriya tsayyeba a cikin cikin nan ba tana tunanin cewa za ta aifi wani wanda zai zama kaza a duniyance ba kaza a duniyance wannan yadda Allah ya tsara ni so da ka ringa addu'an salihin da ko salihar ya idan Allah ya bata zuriya tayyiba shikenan shi yasa ake so in mace tana da juna miji yana yawaita addu'a shi baban wannan juna din Allah ya ba su zuriya tayyiba malamai ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa yana daga cikin alamomi ko kuma hikimomi da suke cikin abin da yake faruwa ga ciki ga dan adam abubuwan da suke faruwa na laulayi kaga mace dan adam ita ce zaka ga take laulayi wata idan ta samu juna ba ta cin abinci sai ta rinka cin abin da bai- ba abinci ba ko kuma duk abinci mai daɗi ta yi bankwana da shi saboda tana da juna sannan yau ba ta da lafiya a'a yau kaza a'a zazzabi da makamantansu wata kuma tana nan da sauki amma dai za a rinka samun laulayi jifa jifa har ciki lokacin da zai girma to suka ce hikima cikin haka shine duk lokacin da wani laulayi yake faruwa to ita uwa din ta yawaita addu'a Allah ya bata zuriya tsayi ba kamar yadda shi ma mahaifi ya yawaita du- addu'a Allah ya ba su zuriya tsayi ba abinda ake so kenan shi yasa ta ce inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim lokacin da ta haifi yar ita da tana burin ta samu ɗa namiji ne saboda ta yi burin alkawari tunda baban wannan ciki ya rasu to in ta haifi abin da za ta haifa ta ce za ta sa shi kawai hidima wa masallaci hidima wa ibada aikinsa kenan kawai ibada to shine lokacin da ta haife ta sai ta haife ta ta mace shi ne take cewa rabbi inni wada'tuha unsa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa lokacin da ta haife ta tace ya Allah gani na haife ta kuma ya ta mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine masani da abun da ta haifa wata qira'a wallahu a'lamu bima wada'ati wato Allah shine ya san abun da na haifa walaysa dhakaru kal unsa namiji bai zama kamar ta mace ba wajen kwana a masallaci da zama a masallaci mace ba za ta kwana a masallaci ba amma namiji zai iya kwana a masallaci shine burin ta yasa take son da namiji wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa tace wa inni sammaituha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim tace ya Allah na ambace ta ya nan na ambace ta maryam ma'anar maryam a wancan yare malamai suka ce shine baiwar Allah kamar a ce amatullah a yanzu to ita ce maryam wato baiwar Allah saboda haka sai ta ambace ta da wannan suna bayan ta ambace ta da wannan suna wannan sai ta ce kuma wa inni u'idhuha bika ya Allah ni ina neman tsarin ina neman tsarinka ga ita ba ita ma ba wa zurriyataha har zuriyanta ya Allah ka tsare su mina shaitanir rajim daga shaitan jefaffe to in an aihu abin da ake so kenan daga mace ta aihu ta yi ta yi addu'a Allah ya tsare wannan zuriya dama tun yana ciki tana addu'a in ta aihu kuma sai ta yi addu'a shi ma mahaifi idan an ce an yi aihuwa to sai ya gode wa Allah sannan idan ya ɗau abin da aka haifa ko ya ne ko ɗa ne ya halatta gare shi zai iya karanta fatiha da ƙul huwallah da ƙul a'udhu bi rabbil falaq da ƙul a'udhu bi rabbin nas sau uku uku yana tofa wannan jinjiri ko jinjira zai sumbaci goshin zai sumbaci kumatu yawa zai iya sa masa suna take lokacin da aka haife shi domin daga aihuwar ta kawai sai ta ce wa inni sammaituha maryama wannan ya nuna halarcin aihu a sa suna a ran da aka haifa kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbansa cikin dare an aifa mun da na sa masa suna babana sunan babana Ibrahim kaga take kawai ya sa masa suna sannan lokacin da ya sa wa dan uwan Anas dan Rumaisa ya sa masa suna Abdallah ran da aka haife shi aka kawo masa shi to kaga kenan ko dan Ummu Salma ya sa masa suna Abdallah ran da aka kawo masa shi ba dan Anas ba dan Ummu Rumaisa ba dan Ummu Ummu Salma to saboda haka anan za a iya sa wa da suna a ran da aka haife shi in an gama shiryawa amma in mutum yana da shawari ba dole sai ya sa masa suna wannan ranan ba in yana da shawari da tunani cewa bai gama yanke wani suna zai sa ba to ba dole daga aihuwa sai an sa sunan ba yana da dama har tsawon kwana bakwai yana ta tunaninsa har ya gama ba kuma ya ta tunanin wasu sunaye ka ga mutum ya sa wa ɗansa suna wai menene wani sunan da shi ma tukunna sai an rubuta masa a takarda ba zai iya karantawa da larabci ba sai ya rubuta da transliteration kullun yana tafiya in zai faɗi sunan sai ya ɗan duba kaɗan sai ya ce muku sunan ɗan nawa ya kawo wani suna daban wanda ba ba bai ma san ma'anansa ba a ka samu suna kawai mai kyau abdullah abdurrahman ko ka sanya suna muhammad ko ka sanya suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana so a sa suna sunan da aka yi idafansa ga sunan allah ahabbul asma abdullahi wa abdurrahman duk da malamai suna magana akan isnadin hadisan wallahu ta'ala a'lam Doka ita Maryam din nan ita ce wadda lokacin tunda babanta ya rasu ga mahaifiyarta tana addu'a babanta salihin bawa ne sai almajiransa suka ce waye zai rene ta wannan ya ce shi ne wancan ya ce shi ne shi kuma zakariya mijin gwaggonta ne a mijin ummanta ne wato ‘yar uwar mahaifiyarta wasu riwaya suka ce mijin yatta ne ‘yar uwar ita maryam ɗin kenan da aka haifa amma dai mafi rinjayen magana mijin ummanta ne wato ‘yar uwar mahaifiyarta shine a lokacin suka yi ittifaki cewa a'a sai dai a je a yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a suka jefa alƙaluma alƙalamin zakariya ya tabbata cewa shine zai rene ta shine Allah ke bada labari wa kafalaha zakariya ko wa kafalaha zakariya annabi zakariya ya rene ta to shi wannan annabi zakariya din kullama dakhala alaiha zakariya mihraba wajada indaha rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya je inda ya tanada mata wani gini yayi a sama ya ajiye ta a ciki sai ya so ake sauko da ita kuma in ya mai da ita ya rufe ba mai zuwa gurinta saboda tsabar kula da amananta saboda girmama ba malaminsa da kuma girmama wato sha'anin su da gidan sannan kuma an ce wannan ya zamanto shi mijin abunan kalanta ne wato ummanta sai ya cancanta ya zamanto ya rene ta amma kala kan ko dai baba ce goggo ne ko kala ita ce goggo goggo fulatanci ne kala umma ne ok dangin uwa ita ce khala yawa a khala da khal eh dangin uwa kawu kenan kawu da gogo umma kenan umma kenan dangin uwa to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin da dan yar wato abuna ja'far yar ja'far da aka zo renon yar ja'far da aka zo yar hamza da aka zo renonta sai jingina ta zuwa ga ja'far saboda ja'far mijin gwaggonta ne so ashe kenan in akwai wannan wato dangin uwa su rike abin da aka haifa a lokacin da ake buƙatar rikewa babu wanda zai rike wato a kula da wannan shine yafi kusa kuma shi yafi dacewa da sunna shi yafi kusa kuma da tausayawa abin da aka haifa din haka annabi zakariya ya rene ta to da ya rene ta shine abun ya bashi sha'awa wannan ya din gatanan yanzu ta zamanto in ya shiga gurinta ma sai ga abun da ba a samunsa a wannan zamanin shi ya gani a gurinta na abinci shi ne ke ce mata ya maryamu anna laki haza ni ya ke maryam wai wannan abincin kam ta ina kike samunsa ne da ke akwai tauhidi kuma babanta salihin bawa ne tana yar karama sai ta ce huwa min indillah ai wannan abun daga gurin Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha wallahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب wannan inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab karishin magananta ne ko ko Allah ne ya faɗa malamai sun kasu biyu wasu malamai mafi rinjaya suka ce karishin magananta ne qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to anan ne fa Allah yace hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a saboda ya tabbata maryam zuriyatan tayyiba ne ta zama zuriyatan tayyiba saboda babanta salihin bawa ne in kun tuna a cikin suratul kafi kwanan nan muka wuce wa kana abuhuma saliha saboda haka su ma sala na bawa yana sa zuriyarsu su zamanto salihai ko ba dade ko ba jima in dai salihin bawa ne in ana sha'awan samun salihin bawa to za a samu daga zuriyar salihin bawa za a samu ko ba daɗe ko jima sai an samu wani ko da a tsawon can an samu wani salihan bayi ko wani nagartaccen bawa a rinka tunanin wannan aina ne ta a ai wani kakansa da can salihin bawa ne ko kuma a ce a babansa salihin bawa ne ce a wani ai wannan dan wani ne sai a ce a ba mamaki to shikenan magana ta gari to sala tana bin tana tana naso saboda haka annabi zakariya yayi sa'a cewa shine zai reni maryam garin haka sai ya yi sha'awan shi ma ya aiku to shi ne dalilin da ya sa yake roƙon Allah ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kana timra'ati aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya to sai Allah ya kira shi shine a can ali imran aka fada fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab su bayin Allah annabawa tsarkakakkun bayi suna addu'a Allah ke ba su labarin an karbi addu'a ne amma aiwatar da abun sai lokacin da Allah ya ga dama doka yana tsaye yana addu'a ya ce ya Allah hauli min ladunka zurriyatan tayyiba sai Allah ya aiko mala'iku mala'ika jibrilu ya kira shi fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya Allah yana maka albishir da ɗa har sunan ɗan aka masa albishir ana maka albishir da ɗa sunansa ya haya ka kai yanzu ko kai salihin bawa ne ma in ka haifa sai ka nemo suna to amma shi da ke annabin Allah ne tun wancan lokacin shi kawai annallaha yubashiruka bi yahya kuma yubashiruka bi yahya ma musaddiqan bi kalimatin min Allah shi mai gaskatawa ne da kalmar Allah wasu malamai suka ce mai gaskatawa ga annabi Isa alaihi salam wasu malamai suka ce mai gaskatawa ga wahayin da za a yi masa to ala ayi halin tsakanin yahaya da annabi Isa akwai shekaru haka musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan kuma dan da zaka haifa din sayyidan shugaba ne wa hasuran wasu malamai sun ce hasuran baya aihuwa ko kuma hasuran shi ba baya aihuwa bane a'a baya ma bukatan alaka da mata amma malamai sun rinja da cewa wa hasuran baya aihuwa zai yi aure amma ba zai aihu ba wa hasuran sannan mafi girman sai Allah ce wa nabiyyan minas salihin in ka zo ba da labari ba daga babba ake farawa ba ka jero kana cewa ai insha Allah ta'ala zaka samu admission yawa kuma zaka karanta wannan course din in ka karanta kai graduation to zaka yi service ana tsammani ma a guri kaza to bayan nan in ka gama zaka samu aiki a guri kaza insha Allah ba daga zuwa kawai yace tun bai samu admission ba kace zaka samu aiki a guri kaza a ka bata masa tunani ana fara da kasa da kasa da kasa har ka ce masa zaka ma je kaza to kaga an kure kenan yace أن نبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ما في كل الدنيا ونبيا من الصالحين شكرا تشيني أنا ما سأل الله يا زكريا نعم
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له
sai Allah ce ya zakariya ya kai zakariya yanzu dai gashi yana addu'a sai Allah ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashiruka bi gulami mu muna maka albishir da yaro ba dai burinka ka samu da ba to albishirinka ga yaro zaka samu kuma ma ismuhu yahya sunan yaron da zaka haifa din sunansa yahya tun fa yana addu'an a bashi da ne aka ga masa sunan dan aka ga magana ta kare ismuhu yahya an ambace shi yahya malaman sun ta ambaton me yasa li'annahu yuhyi din saboda yana raya addini wasu malaman suka ce li'annahu yuhyi rahima ummihi zai rayar da mahaifar mahaifiyarsa mahaifar mahaifiyarsa har ya har ya motsi so ta haura shekarun aihuwa bata taba aihuwa ba so da haka to yanzu zai rayar da mahaifar sai aka ce masa yahya wasu malamai suka ce yahya an ambace shi yahya ne saboda yana rayar da dukkan wani wanda yake jin cewa yana da matacciyar zuciya in yayi alaka da annabi haya annabi haya zai rayar da shi ta hanyar yi masa wa'azi da dasa masa imani na gaskiya a zuciyarsa sai zuciyar ta rayu da dalilai da yawa malamai suka tafassarawa an ce masa yahaya ne don kaza ala ayi halin ko an sani ko ba sani ba ko haka ne ko ba haka ba ko duka ma haka ne ismuhu yahaya in ji Allah lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya masa mai suna ya haya ba tun da aka yi duniya ba a taɓa yin ɗa sunansa ya haya ba kaga wannan ashe shi special ɗa ne kuma mai special suna ba a taɓa yin suna irin wannan ba haka Allah ya ba shi labari inna nubashiruka bi gulami ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya masa mai suna irin wannan sunan ba tun da aka yi duniya wasu malamai kuma suka ce lam naj'al lahu min qablu samiya ay shabiha ba a taɓa yin wani ɗa wanda ya yi kama da shi ba wajen kyawawan ɗabi'u da imani da kuma bashi annabta tun yana yaro ƙarami ba a taɓa yin irin nasa ba lam naji allahu min qablu shabiha suka ce an ɗauko ma'anan shabiha ne daga faɗin allah subhanahu wata'ala a menene a cikin surar menene abuna hal ta'lamu lahu samiya hal ta'lamu lahu samiya da allah ya ambaci allah sai ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani makamanci ga Allah samiya a can ana nufin shabiha to nan ma sai suka ce fassaran samiya a nan ma shabiha ba a taɓa yin wani mai suna shabihan wato yahaya wanda ya yi kama da yahaya ba ala'ayi halin insha Allah ta'ala za mu ji yadda abubuwan suka rinka faruwa kissansa tana shiga cikin kissan annabi isa da maryam mahaifiyarsa annabi zakariya da imrana da hamnatu da annabi yahya da maryam da annabi isa dukkansu allah ya ce zuriyatan ba'duha min ba dukansu gaba ɗaya kuma daga zuriyan annabi yaqub ne daga zuriyan annabi ishaqa sashin su daga annabi isa sashin su daga annabi yaqub sashin su daga annabi yawa daga annabi isa daga annabi yaqub sannan dukansu gaba ɗaya daga annabi ibrahim kaga gaba ɗayan su zuriyatan ne babu hamin ba zuriya ne sashi daga sashi dukansu salihan bayi da annabawa da manya-manyan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon haduwa da su a gidan aljanna wallahu ta'ala alam insha Allah in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace